الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأحكمت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى وعلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wurin mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a hudu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da sha hudu da wata na maris miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan da muke gabatarwa a wannan masallacin bitarin alkhairi da albarka na darul hadid da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau da ikon Allah subhanahu wata'ala shine darasi na bakwai a cikin darasi na hudu a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan surar mai tarin alkhairi da fawaid suratul shura ajiya mun kwana a aya ta bakwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala in Allah ya kaddara yau za mu fassara aya ta takwas da kuma aya ta tara ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa a aya ta tara aran bismillah takwas bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walau sha'a Allah laj'alahum ummatan واحدا ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa, Walau sha Allah la ja'alahum ummatan wahida, da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya ga dama da ja'alahum ummatan wahida ai la ja'ala khalqihi ala al-huda da Allah ya tattara halittunsa baki daya akan shari'a wannan jumlar kuma wannan ayar ta biye ma waccan ayar ce da muka karanta fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir idan aka je alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala ya raba halittu gida guda biyu wanda ayyukan suka yi kyawu suka aiwatar da aiki nagartacce a duniya da ikhlasi bisa karantarwar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shakka idan aka ce alkiyama mu kuma su aljannati Allah ya sanya muna ciki wanda kuma suka bi abin da zuciyarsu take fata ke so suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala suka yi watsi da karantarwar Allah da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su yi abin da Allah yake kauna ba a duniya suka aiwatar da abin da suka so to kuma idan aka ce alkiyama ba shakka makomar da Allah zai kai su jahannama ce Allah ya kare mu shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake jin hankalin mu yake gaya mana a suratul nazi'at cewa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kaga wanda wato ya ji tsoron haduwa da Allah subhanahu wata'ala ya aiwatar da nagartaccen aiki kuma ya hana zuciyarsa akan bin ya hana rayuwarsa akan bin son ransa to Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa ba shakka idan aka tashi al-qiyama al-janna ce makoma amma ma wa amma man tagha wa athar al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wanda yayi bazawa yayi girman kai bisa abinda aka ce masa Allah ya ce ko manzon Allah ya ce sai yake aiwatar da abinda Allah ya ce ya kuma yake aiwatar da abinda manzon Allah ya karantar to Allah ya ce sannan kuma wa asar alhayatar duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta alkiyama ya more a duniya ya zaki cewa gidan duniya gida ne wanda daga shi babu wani gida wannan ya sanya ya dauke fifita duniyar akan alkiyama saboda rashin yaqininsa da sakankancewa cewa za a yi tashi alkiyama Allah ce fa innal jahima hiya al-ma'wa jaikutar jahima ta ce makomasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to da Allah ya yi wannan bayanin cewa idan aka je alkiyama gida guda biyu ne sai Allah ce walau sha Allah da dai Allah ya ga dama wannan kalma ta sha'a ta ganin damar Allah subhanahu wata'ala bashi'ar Allah tana akan komi babu wani abu da yake faruwa a duniya face tana gudana ne karkashin ganin damar Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta babu wani abu da yake zartuwa yake faruwa a duniya face wannan abun bisa ganin daman Allah ne yake faruwa lokacin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ubangiji ya koro mana a cikin a cikin suratul kahf da aka yi masa tambaya yahudawa suka wa manzon Allah tambayar yace zai ba su amsa gobe bai ce insha Allah ba domin suka dawo ba suka masu da wahayi ba yace insha Allah ba sai Allah ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika ghadan illa an yasha Allah karka cewa wani abu zaka aiwatar kaka ce zaka aiwatar da wani abu a gobe inda ba Allah ya ga dama ba duk abin da zaka aiwatar a karkashin ganin dama ce ta Allah subhanahu wataala ake aiwatarwa to Allah ce walau sha Allah da shi Allah ya ga dama la ja'alahum ummatan wahida da duka halittunsa Allah ya dora su akan awatan ya sanya su al'umma daya ja'alahum ummatan wahida ay ja'al jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya tattara su akan shari'a jama'a mun bayyana da Allah ya ga dama da a duniya ba wanda zai shakiya da Allah ya ga dama da ba wanda zai zina da Allah ya ga dama ba wanda zai ci kudin kasa da Allah ya ga dama da ba wanda zai yi kisa da Allah ya ga dama da ba wanda zai yi sata a rayuwa sai dai akwai wata hikima zartacciya ta Allah subhanahu wataala irin wannan ababai sun ta faruwa a cikin alkur'ani mai girma ubangiji cewa walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in Allah ce walau shi'ina kaji maganar ba da musu Allah mun ga dama wannan nunin la'azma ce ta girma ce da musu Allah mun ga dama Allah ce la'ataina kulla nafsin hudaha da mun bai kowace rayuwa shari'a wallahi da babu tasha a duniya da Allah ya ga dama ba wani dan tasha a duniya ba wanda zai kajirce a duniya ba wanda zai abin da ya ga dama sai Allah ya yi kowa mutanen kirki kuma kowa ya shiga aljanna amma la ce walakin haqqal qawlu minni sai dai zance ya riga ya gabata daga wajena wani zance ne Allah ce la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in kaddara ta riga fata gabanin Allah subhanahu wataala ya halitti halittun Allah ya gabatar da cewa Allah sai ya cika jahannama da mutane da aljannu ma'ana za a kallo da mutane a cikinta da aljannu sai ta cika maƙil sai ta cika wata an kai ƙarshenta to ba don da wannan da Allah ya sanya kowa ya shirya jama'a babbaita idan Allah subhanahu wata'ala ya ɗora kowa a tafarki kowa ya shiryu to jama'a wa Allah zai sanya jahannama wa za a kai wutar babu kaga to me hikimar kuma halittar jahannama baya da babu babu hikima a ciki amma da yake Allah yana hakimun ne sai tsara rayuwa Allah ya nuna mu kowa tafarkin da ke kaisa zuwa ga aljanna kuma tafarkin da zai kaisa zuwa ga wuta sai Allah ya barka da hankalin karan kanka sai Allah ya ce to ka duba me ya dace da kai jama'a mun fahimta idan kai sallah tana kai ka aljanna azumi na kai ka aljanna aikin hajji ka Allah ya zana sai aka ce kuma kaza da kaza da kaza suna ke mutum wuta shi Allah yake cewa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Hmm.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه فجعلناه سميعا بصيرا sai kuma yace إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا inna إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا innal abrar إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ubangiji yake cewa hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai ata ala al-insani Allah ce wani lokaci ya zo wa dan annabi Adam wanda lam yakun shay'an madhkura wannan mutum bai zama to abun ambato ba an yi lokacin da babu ka a duniya ba wanda ya san ka haka ne an yi lokacin bayan shekaru baya ba a san ka ba kuma ba a san- ba a san cewa za a yi ka ba Allah ce amma inna khalaqna al-insana min nutfa musu Allah mu muka halicci dan annabi Adam daga digon mani amshadin nabtali wanda muka tako da shi na mace da namiji Allah ce dan mu jarrabe sa faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya sai mai ji kuma mai gani inna hadaynahu sabila Allah ce musu Allah mun dora sa kan tabarki in ma shakiran wa in ma kafura in ya ga dama ya gode wa Allah ya abinda Allah yake so in ya mutu Allah ya sa aljanna in kuma ya ga daman ya butulce wa Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu akwai inda Allah zai kai sa jama'a ko fahimta ko shine Allah yake cewa a zance ya walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa zance ya riga ya gabata daga wajina cewa zan cika jahannama da mutane da aljannu Allah ya kare haka Allah yake cewa a suratul hud walau sha'a rabbuka laj'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin Allah ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama ubangijin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce la ja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ya dora mutane ya sanya su a addini daya mutanen kirki ba mutanen banza a ciki sai Allah ce amma wala yazaluna mukhtalifi ba za su bushe ba su iyan annabi adam suna sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza haka Allah ya tsara duniyar duk yadda ka so ka a haɗu a zaman tocin tsiya mazaunin ki daya wallahi abu ne mai wuya a duniya Allah ce wala ya zaluna mukhtalifina su ɗiyan adam ba za su gushe ba suna masu saɓani wanda ya ce shi ya kama ba kari ba gidanku ne ba har a mutu kuma kanku ba zai taɓa haɗuwa ba a mutu kowa ra'ayin kowa in shi ne iri ɗaya bayan yiwa kai za ka aiki ɗaya amma yana da wuyar duka ra'ayi sai zaman to daidai wani zai tashi yana shawar likita yake son ya zama wani ɗan kasuwa wani kuma a'a so yake ya zaman to police wani a'a so yake zaman to ɗan taga haka Allah ya tsara kuma yadda ka so ka juyar da shi ba zai juyu ba saboda Allah ya tsara su a hakan wala ya zaluna mukhtalifi na sai illa man rahimallah sai wanda Allah ya ga dama sai wanda Allah ya ga tausayinsa Allah ya bar sa a shirya ashe dan uwa idan ka ganka kaga kanka a tafarkin annabi Muhammad kana zuwa masallaci ana sallah da kai azumin ya zo ka azimta ka dukiya ta kai shekara ka tadda zakka ka je ka yi aikin hajji ka sada zumunta karanta alkur'ani ba fa dubara kanka ba ce aran ko ba ka ba ba dubara mutum ba ce ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala ne wancan wanda yake can yana sarbe da shirme yana ta'addanci ba ko ba ka sa su bace haka Allah ya tsara a rayuwa Allah ce wani zalika khalaqahum saboda ma su yi rikici Allah ya rikici idan a ta sabani ba yadda za a yi a zamanto an daidaita abin da ya baye yiwa yanzu kani ba daga randa aka ce shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya daga ranar duniyar musulmi ba ta hannu ba tun wannan lokacin randa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta dama tun daga wannan lokacin duniya take cikin rudani kuma wallahi sai an tashi kiyama ana rikici na addini annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu an samu sabani akan akan shugabanci wa ma ya kamata da mutu shugaba mutanen maje suka ce to laban wani kawaici ake mutanen makka dalilin shugaban halitta ne kuma annabin Allah ya bar duniya daga mutanen makka su tattara nasu da nasu da kuma garin makka can su zabi shugaban su mu kuma a nan madina mu zabi namu shugaba a ƙarshe abubuwa suka cakuɗe shi umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace muna raye wannan abu ba zai faru ba yayi kokarin ya hada kan musulmi yace ababakar siddiq kai ka tantance da zama to shugaba ga hannana muka mubaya'a sahabbai suka bi duk da haka kuma bai zauna lafiya ba bayan an yarda abubakar zama to shugaba na masu imani gaba dai ko sai aka samu su tsiraru a ramma suka ce su ba za su ba da zakka ba za su yi sallah za su yi azumi za su je aikin haji amma dai zakka ba za su bayar ba ya ce na rantse da Allah zan yaƙi duk wanda ya yi ƙoƙarin ya raba sallah da zakka umar ɗan kata bai cewa abubakar siddiq ya haƙuri duniya ta shiga cikin rudani yanzu dai a tafiya ya ce ina umar ɗan kata ya ce wallahi ba zan aminta ba matuƙar ina raye da za a ce mutanen nan suna fitar da zakkar igiya da suke ɗaura raƙumma da ita yau kuma ce ba za su ba da zakkar ta ce na rantse da Allah sai na yaƙe su sahabbai da dama suka bai wa abokan siddiq shawarar ya haƙura da ce ina wallahi ya ƙar musulmin zami suka ce ba su zarka a ƙarshe kuma da ya dubi al'amari sai ta kai laulaka na zalzalar islam wa halakar musulmi ba don da allah ya sanya kai ne shugaba ba ya ce wallahi da musulunci ya yi rawa kuma da musulmi sun halaka sai gano amfanin sabin da ya roga aka samu mutanabi'un can wasu yanki suka su gudun suka da su ma annabawa ne ga abubuwan suka yi ma'abukan siddiq yawa haka aka zo ya rasu kuma ɗan katawa bai samu ya zauna ba damar shi ne mazacin watan babul fitina ƙofa ta fitina daga rabda aka ce an kashe umar ɗan katawa sai abin ya ƙara yake cewa gaba ɗaya sai da kai marar jabir ga sahabban annabi muhammad suna faɗa wa junansu wallahi da azim Allah ce to wani zalika khalaqahum saboda wannan fa Allah ya hace su da ka in ka ce za ka yi tunanin wai da wani da wani da wani a zuwa haɗu a tafiya ɗaya kana ɓata mutum ka lokaci ne masu irin naka ra'ayin kwaru na tafiya guda ku roki Allah ya tabbatar da ku a kai kuma ku ta haƙuri da juna amma a jayo a jayo wallahi ba a tafiya koyi ko ina ban a zuwa saboda haɗuwa ce za a yi ta baki amma zuciyar za ta haɗuwa wani zalika khalaqahu sai ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minar jinnati wannan sai a tuɗe kalmar ubangijinka ta riga ta gaba da cewa Allah ce zai cika jahannama da mutane da aljanu Allah ya kare a suratul al'am ma Allah yana cewa wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafqan fil ardi aw sullaman fis samai fata'tiyahum bi aya walau sha'a Allah lajama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin Allah ce wa in kana kabura alayka iradahu in har kauda kai da suke yi game da addinin Allah da karantarwar da manzon Allah abin ya girmama akan ka to Allah ce sai listata an tabtaghi nafsan fil ardi in kaga akwai wata hanya da zaka iya ta hanyar ciyarwa da zaka jayo hankalin su dan ka nuna musu su yarda aw sullaman fis sama'i ko kuma ka kama wani tsari ka taka saman nan dan su yarda sai Allah ce fata atiyahum bi aya dan ka je ka zurta da aya ko sai ce walau sha Allah karkawa daga ga manzon Allah cewa kowa sai ya musulunci kanta ka wahalar da kanka cewa kowa sai ya imani da Allah ya ga dama la jama'ahum alal huda da Allah ya tara su gaba ne akan shari'a da ba wani kafiri da din aduna zai ma wa'azi sai Allah ce fala takunanna min al-jahili kada ka zama cikin jahilai kaga Allah ce walau sha Allah da Allah ya ga dama la jama'ahum ummatan wahida da babu wanda zai zo ya tare masa yana kidi da rawa da kana ci aje a masa wa'azi da babu wani barawo da zai zo ya sace har a masallaci da kana ci a masa wa'azi haka ne da ba wata karo za ta ce karuwanci da kana ci a masa wa'azi da malamai da annabawa sun huta ba wani wa'azi da za a yi sai dai kawai aka ce wannan annabi ne kowa ya bi kowa ya mutu kan dan aljanna ne sai Allah ya ce walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi sai dai Allah subhanahu wata'ala yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa ubangiji subhanahu wata'ala yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa to me rahamar Allah subhanahu wata'ala anan shine bin tabarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala ka samu awayi gari malam kana halartar makaranta kana kaunar mai karatun addini kana karatun kuma na addini kuma abin yana baka shawa kana cikin rahamar Allah ce in aka ji aka ce manzon Allah ka ji zuciyarka duk inda take tana mutawa saboda shauqan wa mahabbatan lahu dan shauki da kuma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aram wallahi akwai wani da baya iya kwana sai yayi nafila saboda ittida'an bin rasul sallallahu alaihi wasallam shi ba abin da yake ba a'a annabi yana yi shi ma dole ya yi akwai wanda kai ko da suna gansa da aswaki dalili manzon Allah yayi aswaki akwai zaka shi kullun da mashaci dalili annabi ya rika to wannan rahama ce ta Allah subhanahu wataala yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa kuma ɗan uwa ba farkon al'amari ba ba wallahi kace ba a fara addinin nan da kai ba ka mutu ana yi shi ne mafi alkhairi gare ka Allah ka samu mutu muna yi so da yawa mutum zai ɗauko hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ka gansa ya riƙe addini ana ta yi amma daga wata guguwa ta zo sai da ta biya da shi ƙarshen sa daga bai da alaƙa da addini ƙarshe ma sai da wato abokanan ala wasu masu karantarwa addinin ne na taɓa cewa an yi wasu shekaru a nan tawa akwai mutanen da wallahi da abin duk inda aka ce za a yi wa'azi lokacin Allah bai mallaka musu abin hawa nasu ba aran mashi suke yi a je wajen wa'azi ko mutum ya doki hayar moto ya bada kuɗi da kabu-kabu ya je a yi wa'azi da shi a dawo ya mayar mai moto kayansa amma arama wallahi Allah na yi musu fatahi wasu sun saye motuwa daga motoci nasu daga lokacin aka gina da musu wajen wa'azi daga lokacin aka daina ganin su wajen wa'azi wannan musiba ce kuma jarabawa ce jarabawa ce to mu roki Allah ya sa mu ci jarabawa a rayuwa ka roki Allah duk abin da ka fara na addini Allah ya sa ka kai karshen al'amari karshen al'amarin kuma shine Allah ya karbi rayuka akan wannan abin da haka Allah ya ce manzo Allah ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin annabi ka dage akan bautar Allah ka rike ka tsayi sai mutuwa ta zo maka Allah ya sa mutu akan wannan abu sai Allah ke cewa wala wala yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya ga dama a cikin rahamarsa cikin da'ira ta musulunci ba abin da yake musulunci dadi kuma kusa wani abu munan wala Allah wallahu ta'ala alam na daga cikin abin da ya sa ba ma kawo musulunci kima da daraja don dai mun taso ba mu halar maka cikin musulunta wala Allah don mun taso cikin musulunci an an heka kakanni da uwaye duka musulman amma ka je ka ga inda su ba su musuluncin ake suka karba za ka suna da riko kwarai da gaske akan addini haka ne yanzu wanda ya musulunta wanda ya musulunta za ga yafi wanda ke cikin musulunci kokarin addini saboda shi ya ɗanɗana kafirci ya gano abin da ke ciki jama'a mun fahimta ya ɗanɗana kafirci ya san abin da ke ciki da ka in ya shiga musulunci zai ya rike abin da kima sai Allah ce wa zalimuna ma lahum min waliyin wala nasir azzalimai su ayi azzalimai su ne almushrikuna masu hada Allah da wani masu bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna bauta ma Allah suna bauta ma wani ko ana neman taimakon Allah ana neman taimakon wani Allah ce malahum min waliyi ba sa da wani ubangiji wanda ya tafi anhumul azab da zai tunkuɗe musu azabar Allah subhanahu wa ta'ala mushrikai a gobe alkiyama ubangiji malahum min waliyin babu wani majibincin da zai zo ya tara gabansa ya jayo su daga cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala babu duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaiɗaikin ƙarshe Allah ke masu zuwa jihannama a san duk cikin zunubi ba zunubi mafi girma mafi hadari mafi tashin hankali a rayuwa wa mutum mai imani kamar da ana hada Allah da wani abin bauta duk yadda mutum yake in ya hada Allah da abin bauta to ya shiga tsara Allah ya kare sai Allah ce wa zalimuna ma lahum min waliyyi su ba azzalimai mushrikai ba sa da wani abun wanda wanda zai zamanto majibincin lamarin da zai kare su daga azabar Allah subhanahu wataala wala nasir ko kuma wanda zai taimake su daga kutar Allah subhanahu wataala ba wanda zai kama su agaci a duniya ne za a iya buga gaba mutum ya ce wannan dan siyasar mu ne ko wannan zumin mu ne ko wannan wani da kin wace ce a zo a yi belinka amma a gobe alkiyama ba wanda zai ceci mutum sai Allah ya bashi dama duk alaka kai da mutum duk imanin mutum sai Allah subhanahu wata'ala ya ba sa damar ceto zai ceto kuma wanda za a ceton shi kuma sai an samu Allah ya yarda da shi jama'a mun fahimta kafin mutum ya yi ceto a gobe alkiyama idan aka ce ceto shine mutum ya cancanci ya shiga wuta amma sai kuma a baka belinsa zuwa aljanna to kai da zaka yi belinsa zuwa aljanna na barin sai Allah ya baka dama baka yi gaban kanka ba za ka yi gaban kanka ba shi kuma wanda za a cetan sai Allah ya yarda da shi ya ce a ceta sannan a cece su kuma ƙur'ani ya mana bayanin suwa za su yi ceto na farin biya ko annabawan Allah kowane annabi Allah zai ba shi damar ceton al'ummarsa kowane annabi Allah zai ba shi damar ya ceta cikin al'ummarsa amma dai ba kowa ba ne ake ceto akwai mala'iku za su yi ceto jama'a muna fahimta mala'iku za su yi ceto sannan kuma akwai alƙur'ani zai yi ceto ina aran gomi alƙur'ani zai yi ceto ke ba annabin ala ke cewa akwai wasu sura guda biyu a ƙur'ani ya ta hajja ne an sahibi ba duk wanda ya rike su yana karanta su bi tadabbur yana hararo ma'anar da ke ciki idan aka je alkiyama za su zo su tsaya gaban Allah su ya Allah ina neman albarma Allah a bani wani in kai shi aljanna suratul baqara da ali imran baqara da ali imran za su ceci masu karanta shi inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka azumi yana ceto azumi yana yin ceto to Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce malahun min waliyin wala nasir ba sa da wani wanda zai jibinci lamarinsu da zai kare su daga azaba ta Allah ko kuma ya taimake su ya fitar da su daga cikin wannan azabar sai Allah ya ce أم اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير an mafiya yawan malaman tafsiri musamman ibn ashur da al'imamu albarri alaihi rahmatullahi ta'ala suke sun tafi a kan cewa tana da ma'ana tana da ma'ana bal Allah ce balik ta kada haula'il mushrikuna awliya a min dunillah Allah ce ba haka ba wa'ancan mushrikai masu bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce sun riƙi ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala su mushrikai sun riƙi gumaku da shaitanu a matsayin abin da ake bauta ma ba Allah ba sai Allah ce Allahu huwal waliyu to kowa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala shine alwaliyu wanda yake majibincin lamari ubangijin da ya cancanta abota ma ba wani ubangiji a duniya da wani yake bota ma wanda shi wannan abin ya cancanta a bota masa Allah shi kadai ne mafi cancantar bota duk wanda za a bota ma wanda ba Allah ba aikin banza ne kayi a iska Allah shi ne alwaliyu ai wanda ya cancanta da abota masa malam wallahi ko ba a sarka maka da qur'ani ba in har za ka yi amfani da hankalinka ya kamata a ce ka gano Allah ya cancanta abota masa yanzu don Allah bari in tambe mu wannan iskar da muke shaƙa ita kaɗai don Allah wa ya taɓa ba Allah wata dala na'am akwai wanda ya taɓa ba kai yanzu kana gani kana tunanin da wannan iskar da muke shaƙa a hannun a faransa yake da amerika kana tunanin akwai ɗan nijar da zai saura a duniya yanzu tambaya da iskar da muke shaƙa a hannun wata al'umma take musamman kuwa da suka rene mu faransa da amerika kana ganin akwai wani ɗan nijar da zai saura a duniya yanzu amma sai zamanto aiki ne na allah kuma ka jibi mu allah ya yi mana komi a rayuwa allah ya mana komi kuma yaƙininmu da allah shi ya kawo wannan ba yaƙininmu da allah shi ya kawo wannan allah ya cancanta da abota masu na farin allah ya samu da kai tun babu ka babu wanda taɓa yin mutum Allah ya gani ya kwaikwaye sa babu sannan kuma shi Allah ya sanya maka numfashi ya sanya maka sheda da kake numfasawa da ita ya maka hanyar cin abinci da kuma hanyar abin da zai amfanar da kai sai Allah ya yi jiyoji da in ka ci abinci ga injin da ke nike wannan abincin sai ya koma jini sai ya zama yana amfani gare shi ga mutum yana kiba yana dan kaga mutum ya dan dire ya dan bace eh haka ne ko mutum ya dan dire ya dan bace wanda bai da amfanin kuma sai Allah ne wata hanyar da kuma zaka je ka fitar da shi dan bai da amfani gare ka no kake bai wa Allah wannan ranar da muke ka fito zafi ya buga ka ita karan kanta akwai amfani wa cikin dan annabi Adam tana da amfani da cikin dan annabi Adam akwai wasu kasashen da wallahi suna neman ranar nan ba su da akwai inda a duniya wannan ranar ba suna neman ta ruwa a jallu amma Allah bai ba su ba Allah ya kuma ga ta mutum mai hankali kai muka jibi mahaukutan suke yawo a cikin shara hankalinka ne ba ka inda fi zalika da ibra da ba Allah ya ga dama da kai ne a cikin sharar ba amma sai Allah ya kare kai baka da hankalinka lafiya lau saboda Allah shi wanne maka wannan bai fitar da bota masa ba a bari kawai baba da mama da Allah ya yi maka ka taso misali ka zo ka gaida sa ce Allah shi maka albarka da Allah wannan ba nema ba ce ai da Allah ya baka ka dida a kowanne shi ba talaka ne talak amma sai Allah ya jinga masa iya kamar iyan carki da kyakkyake ciyar da su ga wancan ya tara ya tara kuɗi har bai san abin da zai da su ba araba kuma ɗin Allah ya haranta masa sai dai gane aibuwa amma shi kan indi a duniya ne ba zai haihu ba wannan ba nema ba ce ya kamata a ci a hankalci ka cewa Allah ya cancanta da abota masa to Allah ce fallahu huwal wali Allah shi ne wanda yake ubangiji na gaskiya wanda yake taimako yake kure ya damuwa yake biyan bukatu bayansa in kana so ka gane wannan sai ce wa huwa yuhyil mauta shi wannan ubangijin da yake yin haka shi ne wanda yake rayar da matattu in sun mutu shi allah shi ke tayar da su duk wanda ya mutu allah shi ne wanda yake tayar da shi don allah shi ne wanda yake wannan al'iliya da al'imata wannan sifa ce ta allah subhanahu wa ta'ala duk duniya duk duniya ba wanda ya isa ya kashe ka lokacin ka lokacin ka bai yi ba duk yadda ake nuna maka adawa ta kiyayya wallahi ba wanda ya isa ba wanda ke da alaka da mala'ikan mutuwa babu wanda ke da lambar Allah balantana ya kira sai ce ka dame su a kai da kai sai dai a barka haka radda Allah ya ga daman kankatahi jama'a ba ka bane amma in dai mutum ne wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba mutum nawa ya tafi cikin sahara ya yi sati ne ba ruwa ba abinci kuma ya rayu lokacin mutuwar da Allah ya rubuta masa bai yi ba mutum nawa ne ga ruwan ga abincin kuma ya mutu malam lokacin ne ya kare to haka Allah in ya ga dama sai ya tayar da matattu shine wanda yake tayar da mutane in an mutu Allah yana tayarwa ba shakka sai an tashi kasan annabin Allah annabi Ibrahim ya roki Allah subhanahu wataala ya ce rabbi arini kayfa tuhyil mauta yace ya Allah ka nuna min ya kake raye da matattu annabin Allah bane sai Allah ce awalam tu'min yanzu annabi Ibrahim ba kai imani ba baka yarda cewa Allah zai tayar ne kace a bala walakin liyatma inna qalbi yace wallahi Allah ban shakka ban kunkunto a zuciyata cewa zaka tayar amma Allah ina son na samu gamsuwa liyatma inna qalbi sai Allah ce fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabal minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya Allah ce wa annabi Ibrahim in kana so ka gano da ni Allah nake tayar da matattu to bari a maka abu aikace ka gano na yi wato tsuntsaye kala hudu daban-daban misali ka nemo zabo ga da da da da da hakaka da wace ce kallar dabbobi tsuntsaye guda hudu sai Allah ya ce ka yanka su ya yanka Allah ya ce ya ciccira naman ya ciccira Allah ya ce hada naman wuri ɗaya ya hada hada gashin wuri ɗaya ya hada sai Allah ya ce gashin watsar da shi naman je ka dora ba dutse an tabbata naman ko ga naman ja sai Allah ce je ka dora dutse bayan dutse dutse bayan dutse haka aje naman baki daya da yawa naman guntu guntu tsunke tsunke da yaje ya ake sai Allah ce to yanzu in kana son ka gano kirayo kowace dabba da sunanta za ta zo maka tana gaggawa zuwa gare ka annabi ibrahim sai yayi misali sai ya kira zabo to duk inda naman zabo ke sai ya kima ya haɗe da junansa haka yake haɗuwa gashin duk inda yake taso sai ya haɗe sai ga zaben ya zo yana kukan zabi gabansa uzairu shi ma ya akan tabaru gare sa Allah ya ce aukan ladhi barra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala an la yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah 100 amin thumma ba'athahu gari ne yanzu ya tarar da garin a ba kowa a ciki gidajen ya rushe abubuwan komi an lallaba ta kewaye ko'ina ta ce allah yi hazihin lahu ba a da motiya yanzu ta yi allah zai iya rayar da wannan garin bayan allah ya kashe su sai allah ya so ya yi wa'azin a kansa don ya zama to izina ba a mata hullahu sai allah ya turo mala'ika mutuwa ya kwaɗi rayuwarsa mi'ata amin tsawon shekara ɗari yana kwanciya mace sun ma ba aka sai Allah ya tayar da shi sai Allah ya turu masa mala'ika ya tambaye sa aka ce kam labista shekarar ka nawa qala labistu yawman aw ba'da yawm yace ni a tunani na jiya ne na zaka ko kuma rabin ini na kwana dai ko kuma rabin ini saka ce akramaka Allah bal labista bi ta'ami shekara 100 kai a kwance kana a mace anan sai abun ya bashi mamaki yanzu nayi shekara 100 anan sai Allah ce in kana son ka gane kalli jakinka jakin gaba ɗaya kasusun sun narke a gabansa sai Allah ya tadda jakin jakin sai ga jaki ya tashi yana rura amma abincin da yake tafi a kar da shi wannan abincin ba abin da ya same sa da ya dawo ɗansa da ya bari ya mutu jikan sani san da ya dawo jikan na da shekara 120 shi da shekara 80 a duniya da ya gauta kai ya yarda Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkanin komai to ba shakka Allah zai rayar da mutane bani subhanahu wataala huwa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne akan dukkanin komai Allah zai tayar da mutum bayan ya ta bayan ya mutu duk wanda ya mutu Allah subhanahu wataala zai tada shi ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda daga cikin zamanin annabi musa ya ce wa 'ya'yansa in ya mutu a shanya namarsa in ya bushe a niƙe wannan naman a sanya rabi a ruwa rabi kuma a shekar a iska sai da ya ƙi aka yi masa duk abin da yake bukata ana shekar sai Allah ya tattara sai Allah ya tambaye shi don ni kai haka ya ce ya Allah jin tsoron haɗuwa da kai Allah ce je mun gafarta mu kuma an baka aljanna Allah ya dace da mu aya ta gaba sai Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fanuhuru ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه
Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kai sabani a cikin sa na sha'anin addini to kuma yadda hukuncin wannan abun zuwa ga Allah subhanahu wataala fa hukmuhu ila Allah kuma yadda shi zuwa ga Allah subhanahu wataala mana zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalikumullahu rabbi wance ne ya fa wanda yake ubangiji adili shine ubangiji na domin ubangiji yana hukunci ne da adalci Allah baya zalunci Allah subhanahu wataala baya zalunci hukuncin Allah adalci ne jama'a mun fahimta hukuncin Allah adalci ne kuma duk abin da kaga Allah ya maka a rayuwa min babil insafi wallahi Allah adalci ya maka alaihi tawakkaltu da Allah subhanahu wataala na dogara wa ilaihi uni kuma zuwa gare shi nake mai da al'amari da nake komawa malaman tafsiri sun yi sabani game da fassara wannan aya a kauli mafi girma guda biyu kaulin farin wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah so ce ai ayu shay'in tanaza'una fihi tatanaza'una fihi وتختلفون فردوه إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم duk abin da aka yi sabani na addini na ce abu kaza bai da kyau kace abu kaza na da kyau sai Allah ya ce abin da za a yi to a dawo wa littafin Allah da sunnar manzon Allah dama shugaban halittan ya gaya mana yace na bar muku ababe guda biyu har abada duk wanda ya riko da su ba zai bata ba a duniya تركت فيكم أمرين لن تدلوا لن تدلوا لن تفيدوا النفي الأبدي جمال اللغة yace na bar muku ababe guda biyu har abada duk wanda ya riko da su ba zai bace ba a duniya yace alkitabu was sunna kitabun Allah da sunnar manzon Allah lokacin da manzon Allah ya ga Mu'adh da Jabal zuwa kasar Yemen annabi ya mishi da zaka hukunci yace bi kitabillahi da littafin Allah ya ce to idan baka samu abin ba a littafin Allah ya ce bi sunna zan yi abin zan koma sunnar ka ya annabin Allah ya ce idan abin bai faru a gabana ba ya ce zan yi ijtihadi na a rayuwa wanda kuma su ne ai masadar na masdarar tashri'i guda guda guda hudu na farin alqur'ani shine farko duk dalil za a kawo bukatar a samu ayar cikin alkur'ani in babu a dawo wa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu idan babu kuma sai a je ni ya malin suka yi ijma'i akai ma ajma alaihi salafal umma idan kuma babu sai a tafi kuma da alqiyas sai a je da qiyas alkitab as-sunna sannan kuma al-ijma wal qiyas to kuma kiyasin ai ba kowa bake yi mali eh istinbatin shari'a ba kowane mutum bane in ya shawara timbisa na yami zai je ta shari'a ba kowa bane dole sai ka zama to faqihi usuli dole sai ka zama to faqihi kuma usuli fiqhun kadai bai wadatarwa sai ka zama to usuli saboda a usul zaka iya tam zaka iya istinbatin ababe wani zai karanta fiqhun ya bare amma bai da bai da usul to rishin usul fiqh abun malamai na usul su ba sa ganin dan ka karanta fiqh a roke ka a matsayin malami da za ka yi istinbadi a shari'a dole sai ka zama to wannan matsala ta malaman usul fiqh Allah ya gatar da mu da wannan Allah yake cewa a cikin sura nisa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ce idan kuka samu saɓani idan wani abu ya haɗa ku na rikici da mutane game da sha'anin addini to abinda za a yi a dawo littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in har kun yi imani da Allah subhanahu wataala ashe idan ka ga mutum yana kokarin kafa dalili a littafin Allah to alamatu min alamatil imani idan ka ga mutum yana kafa dalili a sunnar manzon Allah alamatun min alamatin imani idan kuma ka ga mutum wani abu zai taso na addini a ce alkur'ani wa sunna ya bata rai to alama ta cewa bai da imani bai yi imani da Allah bai san waye Allah ba wannan qur'ani tabbatar da wannan Allah ya dace da wani subhanahu ta'ala ke cewa sahabbai fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ce fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minu Allah ce ba za su imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka hukunci cikin duk abin da ta tsakanin su na rayuwa a zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da wani abu ya faru to za a je gaban manzon Allah da su sahabbai fa ana wani abu na faruwa za a zo gaban manzon Allah a ce ya manzon Allah miye hukuncin kaza mi za gaba da kaza miye sha'anin kaza Allah ya masa wahayi ya gaya wa sahabbai haka Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda kazan su Umar su mutane ne wanda ga haiba kuma ga shaja'a ga farjini kuma ga ga ƙarfi kuma ga ƙarfin imani ga ƙarfin imani ya zo a masallaci sai zuwar mutum na karanta ƙur'ani da wata ruwaya shi bai san wannan ruwayar ba umar sai ta kawo masa nan ana ida sallah sai ce ya ci mutumar da mutane ya ce kana karanta ƙur'ani ba daidai ba sai ka sake da ni haka da jin manzan Allah na faɗa ya ce ina mu dojin manzan Allah sallam sai aka je wajen shugaban halitta annabi Muhammad me ya faru ya ce ga abin da ke faruwa ƙur'ani yake karantawa ba jeje ba annabin Allah ya ce karanta sai wancan mutumin ya karanta sai annabi ce haka Allah ya saukar da shi Umar kai ma karanta Umar ya karanta ce haka Allah ya saukar da shi yau yana damuwa kare muddin in za a yi rikici za a dawo littafin Allah kowa ya fi da son ransa to babban matsala da muke fama da ita yanzu da wani abu ya haɗa mu na rayuwa na addini to kuma a dawo wa littafin Allah ya tsakanin Allah na da wuya a dawo a tafi tare a aji duk son rai da son zuciya kowa ya dawo abi abin da Allah ya karanta da sunnar manzo Allah yana da wuya Allah ya kare Allah subhanahu wataala ya kare mu wasu ka ce a'a abinda ai wani ya take nuhi wa makhtalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka samu sabani akan sa to hukuncinsa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala suka ce abinda Allah yake nihi a nan duk abin da kuka yi saɓani a duniya kuka yi rikici a kansa domin tabbatar da gaskiya da kuma nuna ƙaryar mai ƙarya to idan aka je alkiyama Allah zai raba muku gardama mai gaskiya zai gano cewa akan gaskiya yake wanda yake kan bata kuma zai gano cewa shi shi kan bata yake sannan kuma kullum ɗan uwa idan ka gano cewa abin da kake a kansa kuskure ne to ka aje kuskuren kawai ka bi abin da yake gaskiya amma ka gano kuskure kake a kai kuma ka ta tafiya a kansa to wannan alama ce min alamatu shekari Allah ya kare Allah ya kare sai ce zalikum Allahu rabbi wannan shi da ubangiji na wanda yake yi hukunci da adalci shi kuma hukunci in ji malamai suka ce hukunci kashi hudu ne hukunci kashi hudu ne akwai hukunci na shari'a akwai kashi biyar akwai hukunci na shari'a wanda shari'a ce abin yana da alaƙa da da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala misali sai a ce as-salatu wajiba yin sallah wajibi kaga wannan hukunci ne na shari'a shari'a ce ta bar cewa yin sallah wajibi wajibi ne ko kowa ya sallah da wanda yake baligi mai hankali musulmi kuma ko wajibi ya sallah dole sa kuma shari'a ce kashe mutum haramun ne ka kashe ka da jini ba bisa haƙƙi ba a wannan shari'a ta tabbatar da wani kuma akwai hukunci na hankali akwai hukunci na na hankali yanzu misali a hankalce duk mai hankali ya gano cewa ya fi san cewa jika goma ta yi jika biyar ne ko haka ne ba wata ayar da nuna wannan aiko ko akwai ba wani hadisi da nuna cewa jika goma ta bi jika biyar abu wani mai wani wani mahaukaci malar jami wani mahaukaci ya dan samu matsala shi kullum aka zo kawai za a fiddo masa kuɗi sai a ce ya doka sai ya dinga dokar ƙananan kuɗi kullum ƙananan kullum ƙananan yake doka bai ga manyan ba zai daki manya ba sai wata rawar ta mishi kai wane me yasa ba ka dokar manyan kuɗi sai ƙanana sai ce ai ba wawa nake da ba sa kare nake ba in na muka ɗauki kuɗin aiki wasan ƙarewa za ta yi gwara a ci gaba da buga wasan ɗan dubu-dubu an kira masa da dubu goma sai ɗauki dubu ɗaya ba dubu goma ya ce in ya ɗauki dubu goma daga ran nan wasan ta ƙare gwara kullum a dinga fito dubun yana ɗaukawa kaga a hankali hukunci na hankali ya tabbatar cewa jika goma ta fi jika biyar wannan babu wata aya ba wata hadisi ko sannan kuma akwai hukunci na al'aji a tajribi hukunci wanda kawai haka yake yau da gobe ta tabbatar da wannan misali yau da gobe ta tabbatar da cewa in ka sha fara sai kamar na maganin masasara haka ne hukunci ne adi ba shara'a ba ce kuma ba hankali ba ne amma tajriba ce an haɗa maganin sai aka gwada yana yi da yana yi shi kenan kawai adi kenan kuma akwai hukunci wanda yake shi alhisti ne alhissi ne hukunci ne wanda za ka ci abun ne a rai misali kowa ya san cewa wuta zafi gare ta ba wani haka ne ba ayar ba hadisi ba hankali a ciki abinda wanda kana tabawa da za ka kona ka kuma hukaci ya sani tana kuna ba kuma kowa san cewa ruwa suna sayarwa ko kuma akwai hukunci wanda yake alwada'i wanda za su wasu kuɗa za su taru sai su haɗa shi misali a cikin ƙa'ida ta larabci ƙa'ida ce gun nuhat gun maluman larabci na hau kullum daimar alfali ya kunu marfu'an kullum fa'il marfu yake don ma yake dokawa ka ce ja a zaidun zaidun nan don ma yake dokawa kai zama to marfu'un bin dommati ko kuma bin alifi haka ne ko ko da abin da yake dokawa kaga wannan wada'i ne to ana magana hukunci na shari'a duk wani abu da ya taso na shari'a to littafin Allah subhanahu wa ta'ala ke kuma ma ke kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce alaihi tawakkaltu na dogara da Allah subhanahu wa ta'ala kalis na dogara to me dogaro da Allah subhanahu wa ta'ala al-imam al-dudani alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin yake cewa at-tawakkul huwa thiqatu bima 'inda Allah wal ya'as amma fi aydin nas abinda ake nufi tawakkali dogaro da Allah shi ne mutum ya samu fika confidence da abin da ke wajen Allah ka nazu da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka fidda rai da tsammani duk abin da ke hannun mutane ibn rajab a cikin littafinsa al'ulum wal hikam ya ce huwa sidikul i'tibadi al-qalbi ala Allah ta'ala gaskiyar dogaran zuciya wa Allah استجلاب المصالح ودفع المضار cewa Allah yake kawo alheri kuma shi ke tunkuɗe yake tunkuɗe sharri min umur duniya wal akhirah to wannan shine dogaro da Allah zuciyarka ta yarda cewa Allah shine wanda yake jayo yake bada alheri sannan kuma shine wanda yake tunkuɗe maka sharri a rayuwa to kuma ci tawakkali dogaro da Allah yana da amfani yana da romo daga cikin amfaninsa Allah na taimakon duk masu tawakkali Allah ce yin sulkumullahu fala ghariba lakum daga ciki kuma akwai alhifutu min ash-shaytan duk wanda ya dogara da Allah subhanahu wataala Allah yana kare sa daga shaytan Qur'ani ya tabbatar da wannan innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shaytan ba su da wanda sai tara wani mulki akan masu imani kuma masu dogaro da Allah subhanahu wataala ya jama'a dogaro da Allah alama ce ta cewa kai mutum ne mai imani Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan sai wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma idan mutum ya dogara da Allah to Allah yana bashi kariya da kuma kula ta musamman Allah ce wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila haka ki tawo man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara karshen al'amari abinda kowa ke nema aljanna ko to in ka dogara da Allah subhanahu wataala Allah zai baka aljanna ji abinda Allah yace wallazina amanu wa amilus salihati لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر أجر الآمنين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هنا فاتن الله يسمي متكي عباده المتوكلين سالت وإليه أنيب كما قريس لكي ميد الأمر الإنابة إن جئ ابن القيم الجوزية كيتيوا هي الاستراء إلى مرضات الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له abin da ake yi da inaba shine gaugawan tafiya zuwa ga yardar Allah subhanahu wataala da kuma maidawa koma zuwa ga Allah cikin kowane al'amari ka ka dinga tuna Allah sannan kuma ka tsarkake aikin da za ka yi don Allah subhanahu wataala to Allah ce wa makhtalaftum fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah duk abin da ka samu sabani na rayuwa cikin addini to a mai da hukuncinsa zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah zalikumullahu rabbi wannan ubangiji ne adalci wanda ke shar'antar da adalci wanda babu zalunci a cikin shari'arsa huwa rabbi shine ubangiji na alaihi tawakkaltu gare sa na dogara na mai da al'amari na gare sa in na samu shine in na rasa kuma shine wa ilaihi unib kuma ina mai gaugawun komawa zuwa gare sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu abinda muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna jama'a bazan tashi ba anan sai mu yi addu'a ta shari'a da kuma neman fatan su musulunta akwai abin da ya faru a wannan kasar a wannan satin shi minista ta mai kula da ilimi na wannan kasar ku ba da sunanta jama'a da Allah Elizabeth ko Elizabeth Sharif wadda asalinta ba musulma bace amma ta yi abin da dubban musulmin da suka zauna a kujerta ba su yi ba shine bayar da hutun boko a kwana goma ƙarshen watan ramadana jama'a ku ce Allahu akbar daga yanzu duk ɗan boko an ba shi damar aiki ya mulmuli da shi a ƙasar nan kuma da sai ka ci gaba da kwananka kawai sai an zahar ka tashi ba karatun boko in gaba dai ta ba kowa hutu to muna mata addu'a Allah ya sa ta shirye Allah ya sa ta musulunta Allah subhanahu wataala kuma ya saka mata da alkhairi wannan shine jagoranci na gari ka dinga bai wa dama mutane sai addini su muna mata fata ya Allah muna tawassuli da wannan azumin da muke yi wannan baiwa taka Elizabeth ya Allah ka shiryar da ita Allah ka sa kafin azumin nan ya kare a cikin ta musulunta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi